إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatun na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau muna ranar alhamis wacce ta yi daidai da ranar 16 ga watan rajab hijira 1443 wanda ya daidai da ranar 17 ga watan biyu 2022 miladiya yau karatun mu bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar al-sheikh al-doktor mahmud ahmad al-tahan rahimahullah ko hafizahullah wanda wannan shine zai zama darasin mu na 23 a cikin wannan littafi in ba manta ba mun shiga al-faslu salis mun shiga fasali na uku wanda yake magana akan al-khabarul mardud to khabar wanda ake mayarwa sannan mun shiga gaba ta almardudu bi sababi ta'anin firrawi mun kammala bayani akan almardudu abin nan bi sababi saqatin min al-isnad mun tsallake khabar din da ake mayar da shi saboda saqadi da aka samu daga isnadi mun shiga almardudu bi sababi ta'anin firrawi khabar din da ake mayar da shi ta dalilin suka da aka samu a tattare da rawi to a cikin wannan mun karanta hadisi al-maudu hadisi maudu'i ko wanda abin da yake janyo shi shine a samu mutum ya yi wa manzon Allah su salama ƙarya a samu mutum ya kirkiri ƙarya ya jingina wa manzon Allah su salama to wannan hadisin zai zama maudu'i akwai al-matruk shine wanda ake tuhumansa da mai wanda ake tuhumansa da ƙarya ya zama a cikin ayyukansa na yau da gobe ana tuhumansa da ƙarya duk da ba a samu ƙarya a hadisi ya taɓa yin ƙarya a hadisi ba man sakamakon ana zargin shi da ƙarya a cikin maganganunsa da mutane sai ya sa hadisin sai ya zama matruk sannan mun karanta na uku shine almunkar wanda hadisi yakan zama munkar idan ya zama sababin da yasa aka soki rawun hadisin shi ne a same shi da fuhushul galat wato kuskure mai tsanani ko kuma kasaratul ghafla yawan gafala ko kuma alfisko a same shi da fasikanci yana yin wasu abubuwa na fasikanci to wannan sai ya sa hadisin sai ya zamo ne ya zamo munkar hadisin sai ya zamo munkar to wannan duka karatattuka mu da suka gabata mun ambace su yau za mu tashi al-mu'all al-mu'allal haka ne za mu tashi al-mu'allal ko ka ce al-mu'allu shine ta'arifi mafi kyau al-mu'allu wanda ya dace da luga amma a wajen malaman hadisi suna cewa al-mu'allalu to ya ake yi hadisi me yake janyo hadisi ya zama mu'allal to sai malam yace idza kana sababu ta'ni fi rawi huwa al-wahmu da ya kasance sababin da ya janyo suka a tattare da rawun hadisi shine wahami wahami shine ma ma ya fi zihni min al-khatir abinda yake fadowa a cikin tunanin mutum na abin nan wani abu ya fado ya darsu a cikin tunaninka wanda ba shi ne daidai ba sukan ce zahaba wahamuhu ilaihi wa huwa yuridu ghayruhu ko huwa yuridu ghayrahu ma'ana wahaminsa ya tafi zuwa ga abakaza wa huwa yuridu ghayrahu alhali shi waninsa yake nufi kana nufin wani abu amma sai tunanin ka ya tafi zuwa ga wani abu shi ake cewa wahami an gane ko da turanci ko confusion ko me ake ce masa da turanci shine kai ga abin da kake nufi amma tunanin ka yau eh illusion yawa to shi ake cewa wahami to duk wanda aka same shi da wannan matsala fa hadisuhu yusamma al-mu'allalu hadisin sa ana kiransa da suna mu'allal وهو السبب السادس wanda shine sababi na shida daga cikin sababban da suke janyo suka a tattare da rawi sababa guda shida ko daman can baya ce sababa goma ne suke janyowa biyar a cikin abin da ya shafi adalarsa guda biyar suna da alaka da adala guda biyar kuma suna da alaka da dabut dinsa wannan shine ya faɗa mana a matashiya in ba a manta ba to guda biyar wanda suke da alaka da adala su ne ƙarya da kuma tuhumar ƙarya da fasikanci da bid'a da jahala an gane ya zama abin nan akwai jahala cikin al'amuransa an jahilci al'amuransa biyar ɗin kuma da suke da alaƙa da addabtu su ne fuhshul ghalad su'ul hifz al-ghafla kasaratul awham wanda shine muka zo kansa yanzu akwai kuma mukhalafatu siqat sabawa siqat to cikin wa'annan guda goma ne yace wannan shine sababi na shida kun gane shine sababi na shida daga cikin sababban da suke janyo suka a tattare da rawi shine ma'ana wa huwa sababu sadis to awalan na farko ta'rifuhu ta'rifin hadisi mu'allal yace lughatan ismu ismu maf'ulin min a'allahu bi kaza fa huwa mu'allal mu'allalu ko kace mu'allu ismu maf'ul ne min a'allahu a'allahu bi kaza fa huwa mu'allun shi abinda aka illata shi وهو القياس الصرفي المشهور وندا أعله فهو معل شين قياسي نصرف وندا يكي مشهوري وهو اللغة الفصيحة wanda kuma wannan shine lugar larabci wadda take fusha luga wadda take da fasaha shine dai abin da ya dace da mizani na sarfu na larabci ce lakin ta'biru bil mu'allal sai dai abbara shi da da al-mu'allal kamar da ya zo a nan min ahalil hadis wanda yake zuwa daga wajen malaman hadisi in sun zo ta'arifin hadisi wanda sababin sukar wanda ya rawaito shi ya zama shine yawan wahami rawinsa yana da yawan wahami suna kiransa da suna mu'allal malaman hadisi wannan ja'a ala ghairil mashhuri fil lugha ya zo ne akan abin da ba shine mashhuri a lugar larabci ba ya yi lamba ƙasa ya ce li'annal mu'allala ismu maf'ulin min allalahu domin al-mu'allala ismu maf'ul ne daga allalahu bi ma'ana alhahu bi ma'anansa ya abin nan ya shayar da shi wa minhu ta'lilul ummi waladaha domin aka samu shayar da uwa ga ɗanta uwa ta shayar da ɗanta yana zuwa ma da ma'anan wato alhahu shagalahu wato ya shagaltar da shi ko shagaltuwa da abu kuma ana amfani da shi a wajen shayarwa na'am to wannan shine abin da yake a ma'anan al-mu'allalu ismu maf'ul ne min allala allalahu kenan shi kuma nan al-mu'allu sai zama ma'anansa shi kuma abin da aka aka sama masa wata illa an gane aka same shi da wata wata illa da za ta janyo illar ce za ta janyo a raunana shi ومن الحديث ومن المحدثين daga cikin malaman hadisi man abbara anhu bil ma'lul akwai wanda ma suka yi ta'birin hadisi al mu'allu suka yi ta'birin sa da al ma'lul wa huwa da'ifun marzul wanda ta'birin sa da wannan lafazin yana da rauni matuka marzul kuma abu ne wanda yake marzul shine radi abin da yake ba mai kyau ba ko abin da za a ce masa rubabbe shine marzul ma'ana dai ta'arifi ne mai rauni ta'abiri ne mai rauni inda ahli al-arabiyya wal lugha amma a wajen ma'abuta larabci da lugha ta'abirin sa da ma'alul kuskure ne babba a larabci yayi lamba kasa yace li an nasmal maf'uli min ar-ruba'i domin ismul maf'ul wanda ake samo shi daga fi'ili ruba'i fi'ili ruba'i fi'ilin ruba'i ne dan ko kace a'allahu ne kaga ruba'i ne a allahu ko allalahu ko ka ce a allah kaga ruba'i ne an gane kuma in allala ma ka ce ruba'i ne tunda wannan shadda din harafi biyu ne kenan ruba'i ne to fi'ili idan ruba'i ne la yakunu ala wazni maf'ul baya kasancewa da wazanin maf'ul a mizani na larabci bai zuwa da wannan wazanin kenan ta'birin mu'allu ko mu'allalu a ce masa ma'lul fi'ilin a'alla ko allala a ismu maf'ul ɗinsa a kira shi da suna ma'lul to wannan da'if ne sosai marzul a wajen ahlu to inda ahlin lugha al-arabiyya wal lugha to masu ta'abirin sa da wannan zama kuskuren su ma yafi wanda suke ta'abirin sa da al-mu'allal da haka dai ta'abiri mafi kyau wanda ya dace da wanda ya kiyasi na na sarf na larabci wanda yake al-mashhur shine me al-mu'allu gane al-mu'allu shine abin nan ta'abiri mafi kyau ba ta'arifinsa faƙara ta ba ta'arifinsa istilahan ta'arifin hadisi mu'allal a istilahi wa huwa alhadisu alladhi tuni'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi shine hadisin da aka hango wata illa a cikinsa wadda za ta kawo matsala a wajen ingancinsa ma anna zahira salama minha ma anna zahira as-salamatu minha tare da in ka kalli zahirin hadisin daga hadisin ingantacce ne ba ka ganin akwai wata illa a zahiri sai ta hanyar bin diddigi ne aka hango wannan illar to wannan shi a istilahi shi ake cewa hadisi mu'allal wanda aka hango wata illa ta tare da shi kuma illar ta girmama ta zama za ta iya kawo matsala a cikin ingancin hadisin sannan kuma illar ta zama ɓoyayya ce a zahirin hadisin in ka kalle shi haka zaka ga lafiyarsa kalau kamar irin mai cutar sida kenan za a gan shi mulmul abunsa ashe illan tana can ciki to shi ne irin wannan illan tana can ciki to irin wannan ne na biyu tarifin illa to tarifin abin da ake cewa illa ya ce hiya sababin ghamirun khafi qadihun fi sihatil hadis in aka ce illa shine sababin ghamidun khafi wani sababi ne ghamid ma'ana gairu wadih ake abu ghamid ma'ana abinda ba wadih abinda bai fito fili ba shine ghamid sababi wato huwa sababun ghamidun ma'ana wani sababi wanda bai fito fili ba khafiyun boyayye qarihun fi sihhatil hadis wanda yake zai kawo matsala a cikin ingancin hadisin zai kawo ingancin hadisin matsala ta wani shi ake cewa illa idan illar bata cika wa'annan ka'idodin ba to ba a ce mata illar da za ta taba mutuncin hadisi mun gane fa yi ukhazu min ta'rifil illati haza to sai a karba daga ta'arifin illa wannan ta'arifi na illa da muka yi hiya sababun ghamirun khafi qadihun fi sihhatil hadis abinda zamu rika zamu karba daga wannan ta'arifin annal illata inda ulama'il hadis abinda ake nufi da illa a wajen malaman hadisi ko kuma ita illa a wajen malaman hadisi labudda an yi ta haƙaƙa fiha shartani dole a samu sharaɗi biyu ya tabbata kafin ta zamo illa kafin ta zamo illa wahuma wanda wa'annan sharuɗan su ne alif al-ghumudu wal khafa an gane ya zama illar bata fito fili ba bata zama wadiha ba sannan a samu buya ghumud wal khafa shine adamul wuduh wal khafa shine rashin bayyanawar abun sannan kuma da ɓoyuwar illan shine al-ghumud wal khafa na farko kenan don in illa wadiha ce a fili take kaga ai hadisin zai raunana bai bukatar kuma a shiga wani bin diddigin yana da illa ko bai da sannan wal qadhu fi sihhati hadis da kuma illar ta kawo matsala a ingancin hadisi akwai illar da ba ta kawo wa ingancin hadisi matsala illa ce inda illa amma ba ta kawo wa ingancin hadisin matsala to wannan ba a kiranta da suna illa ko za a kira ta da suna illa sai a kira ta illa gairu qadiha akwai illatun qadiha akwai illa gairu qadiha yawa illa mai kawo ma hadisi matsala da illar da ba ta kawo ma hadisi matsala to illa ta zama qadiha ce fa idza talla wahidun minhuma to idan an samu ɗaya daga cikin wa'annan wato sharuɗan guda biyu an rasa an rasa su ka an takuna illatu zahira kamar illan ta kasance a fili take balo balo ko wanda ma ba malamin hadisi ba da ya gani ya san nan akwai illa a wayar qadiha ko kuma illan ta zamo ba ba qadiha bace ba mai kawo ma hadisin matsala bace to fala tusamma inda idin illa fala tusamma inda idin illatun istilahan to a wannan lokacin ba a ce mata illa a istilahi a istilahi ba a ce mata illa wannan kenan na uku ce qad tutlaqu illatu ala ghairi ma'anaha al-istilahi to ita illa ana itlaƙinta a kan saɓanin ma'ananta na istilahi a kira illa amma ba a kan wannan ma'ananta na istilahi da muka faɗa ba amma kuma ita ma sai a ce mata illa za ka ji malaman hadisi ma suna faɗa su ce wannan hadisin yana da illa amma ba suna nufin irin wannan illar ba da muka ambata ya ce inna ma zakartuhu min ta'rifin illa abinda na ambata dinnan na ta'rifin illa في الفقرة السابقة فقرة تقباتا هو المراد بالإلة في الاستلاح المحدثين في استلاح المحدثين شيني أبن دا أكي نفي دا إلا أستلاح ما لمن حديث لكن قد يطلقون الإلة أحيانا على أي طعن موجه للحديث ce sai dai wani lokacin suna itlaƙin kalmar illa a wani lokaci ala ayi ta'anin akan kowace irin suka muwajjahun lil hadisi wadda aka fuskantar da ita zuwa ga hadisi mana duk yadda aka samu wata suka da za ta shafi hadisi to wannan sukar suna kiranta da suna illa wa illam yakun haza wa illam yakun haza ta'anu khafiyan aw qadihan ko da ko wannan sukar da za a samu an fuskantar da ita zuwa ga wani hadisi ba suka bace boyayya ko kuma ba suka bace qadiha ita ma dai suna kiranta da suna mai illa ba illa bace boyayya ba illa bace qadiha an fahimta ya zama an soki hadisi da wata sukar da take ba ɓoyayya ba ta yi sukar ma a bayyana take ɓalo-ɓalo ko kuma ya kasance suka ce amma ba mai kawo mu hadisin matsala ba amma duk da haka suna ce mata illa ita ma an fahimta to sai dai an kira ta da suna illa kenan ba illa ba ce wadda take sananniya a istilahin malaman hadisi sai mu kiyaye wannan sai ce alif fa minan nau'il awwal to daga irin wannan suka ta nau'in farko ya zama sukar ba ɓoyayya ba ce shi ne faminan nau'il awwal mana suka ta nau'in farko ya zama an soki hadisi sannan suka wadda ba ɓoyayya ba wadda shi ita ma malamai suna kiranta da suna illa shi ne a ta'alilu bi kadhibin rawi shi ne a illata hadisi ta hanyar ƙaryan rawin hadisi yace idan rawu makaryaci ne kaga wannan illa ce wadiha ba ba khafiya bace ba idan ana to hadisin sai a ce masa maudu'i to shi ma wannan illa ce ai illa ce aw ghaflatihi ko gafalansa aw su'i hifzihi aw nahwi zalik ko kuma gafalan idan rawi gafalalle ne ko yana da munin harda ko abin da ya kama da haka to wannan ma ana ce mata ana ce mata illa hatta laqad samma tirmizi an-naskha illa har tirmizi ma ya kira annasku da suna illa hadisin da aka aka shafe shi wannan nasku din shi ma yana ce masa illa ce a hadisi domin hadisin da aka ce an shafe shi kaga an an illata shi ba za a aiki da shi ba to shi ma tirmizi yana kiran wannan da suna illa kenan suna itlaqin kalmar illa akan duk wata suka da ta shafi hadisi ko da a zahiri take wa min an-naw'i sani daga nau'i na biyu kuwa illa wadda take gairu qadiha ita ma kuma sai a ce wannan hadisin ma'alul ne ko mu'allal ne an gane ko mu'allun ne shine magana mafi abin nan ta'abiri mafi kyau mu'allun su kira wannan abin da suna illa a nau'i na biyu shine at-ta'lilu bi mukhalafatin la taqdahu fi sihhati al-hadis shine illa ta hadisi da wata mukhalafa saba wadda ba ta kawo matsala ga ingancin hadisi ba ta kawo matsala ga incin an taɓa hadisin an illata shi amma illar ba ta kawo wa hadisin matsala to shi ma dai ana kiran shi da suna illa wannan sai ce ka irsali ma wasala siqa kamar irsalin abin da siqa ya wassala a samu amintaccen mutum ya rawaito hadisi mausuli babu inqita'i a cikinsa amma idan aka duba sai a gano akwai inqita'i yayi irsalinsa an gane wannan ya yi irsalinsa sannan kuma siƙa ne shi amintacce ya yi irsalin hadisi kamar irin su sufiyan bin uyaina sufiyan bin uyaina yana irsalin hadisi amma suna cewa sufiyan bin uyaina la yursilu illa an siƙa shi bayan irsalin hadisi sai ga wanda yake siƙa ne an gane da da zaran ya share mutum ɗaya ko biyu to in ka bi su duka za ka ga siƙa ne amintattu ne ba kuma ta ba a babin tadlisi mun ambaci wani tadlisi da ya yi wani isnadi da ruwaya da ya ci an zuhuri yace an zuhuri ɗalibansa suka tambaye suka ce sami'tuhu an zuhuri daga zuhuri ka ji yace la wala min man sami'ahu min zuhuri ban ma ji shi daga wanda ya ji shi daga zuhuri ba yace sami'tuhu an an an abdurrazzaq an an an ma'mar an zuhuri yace na ji shi ne daga abdurrazzaq daga ma'mar daga zuhuri to da abdurrazzaq da ma'mar dukkanin su siqat ne dukkanin su aminta share su baya kama hadisin illa duk da ita ma wannan illa ce da irsali ne amma kuma baya raunana hadisin kun fahimta kenan sai a ce illa ce amma ghairu qadiha to ita ma ana kiranta da suna illa indan illa illa ce amma ghairu qadiha sai ce wa bina'an ala zalik to gini akan wannan qala ba'duhum wasu daga cikin malaman hadisi suka ce min al hadisi min al hadisi sahihi ma huwa sahihun mu'allal daga nau'ukan hadisi sahihi akwai hadisin da yake sahihi ne kuma mu'allal ne gashi ingantacce kuma yana da illa to irin wannan illan ce suke nufi illa wadda take ghairu ghairu qadiha illa wadda ba mai kawo ma hadisin matsala ba na hudu jalalatuhu wa diqqatuhu wa mimman yatamakkanu minhu girman ilimin ilalul hadis da kuma zurfinsa da kuma waɗanda suke samun gindin zama a cikinsa tamkini a cikinsa ba kowa bane yake samun ilimi game da ilalul hadis yace ma'rifatu ilalul hadis min ajalli ulumil hadis wa adaqqiha yace sanin illolin hadisi ilalul hadis yana daga cikin mafi girman ilmumakan hadisi mafi zurfi li'annahu yahtaju ila kashfi al-ilal al-ghamida al-khafiyya domin abin da yake bukatuwa zuwa ga binciko da yayi illoli da suke boyayyu illolin da suke ba bayyanannu ba illolin da suke boyayyu mutum ya shiga ya kukkutsa ya shiga ya fita ya binciko su allati la tazharu illa lil jahabizati fi ulum al-hadis irin illolin da ba sa bayyana sai ga waɗanda suke zarata shakundun a ilmummukan hadisi wa inna ma yatamakkanu minhu wa inna ma yatamakkanu minhu wa yaqwi ala ma'rifatihi ahlul hifzi wal khibra wal fahmi wal fahmi thaqib ce kadai wanda suke samun tamkini a cikin wannan ilimi na ilul hadis su samu karfi a kansa a wata wajen saninsa su ne ahlul hifz mutanen da suke da harda ta tattaro duka hanyoyin hadisi wal khibra wanda suke da kwarewa wal fahmi saqib da fa'inta wanda take mai haskawa wal haza lam lam yahud lam yahud ghimarahu illa al qalil min al a'imma shi yasa babu wanda ya kutsa turmutsutsu al ghimar shine kai izdiham gaman abin nan ka shiga cikin abin nan turnutsutsun jama'a to ba wanda ya kutsa cikin wannan turnutsutsun illal qalil min al'aima sai yan kaɗan daga cikin jagororin hadisi kabrin madini kamar ali bin madini wanda malamin bukhari ne wa ahmad bin hanbal wal bukhari da imam bukhari wa abi hatim ar-razi wa daruqutni da imam daruqutni wannan su ne aka samu sun sun sun kutsa a cikin wannan wannan ilimi na ilalul hadis sun yi rubuce-rubuce a kai da ka ilimi ne wanda ba kowa ke iya shiga cikinsa ba sai sai manya-manyan malaman hadisi yasa idan mutum yana da wannan ilimin to ya samu ilimi wanda yake mai girma mai daraja na biyar ila ayi isnadin ya tatarraku ta'lil zuwa ga wani irin isnadi ne ta'lili yake yake yake darsuwa a cikin wani irin isnadi ne ta'lili yake shiga yace ya tatarraqu at-ta'lil ila al-isnad al-jami' shurut as-sihha zahiran ta'lil yakan shiga ko ya darsu a cikin isnadin da ya tattaro sharuɗan inganci a bayyane hadisin da ya tattaro sharuɗan ingancin nan guda biyar da muka ambata a baya ya zama hadisin ya cika sharuɗan inganci ko ya zama sahihi ko ya zama hasan to a cikin irinsa ne ake kokari a shiga abinci ko wasu illoli لأن الحديث الضعيف دومين حديثي مي روني لا يحتاج إلى البحث عن إلله baya buƙatar bincike game da illolinsa don shi kansa bai da lafiya fance yake is innahu mardudun la la yu'malu bihi domin shi kansa abin mayarwa ne ba a aiki da shi to me za a kuma bincika game da game da illa a kansa haka ingantattun hadisai wanda a zahiri zaka ga sun cika sharuɗin inganci to su ne ake bincike a gano wasu illoli a tattare da su wata illar ta raunana su ta yadda ma ba za a iya aiki da su ba wata illar kuma ba za ta raunana su ba na shida bima yusta'anu ala idrakil illa da me ake dogara wajen gano illa wajen riskar illa a hadisi yace yusta'anu ala idrakil illati bi umurin ana dogara wajen riskar illa a tattare da hadisi bi umurin da wasu al'amurra ake dogara min ha daga ciki alif akwai tafarrudun rawi a ga rawi ya kaɗe ta da ruwaya shi kaɗai to wannan zai sa malamai su shiga wannan ruwayar su ta bincike ya aka ya kaɗe ta shi kaɗai da ita ba na biyu mukhalafatu ghairihi lahu a samu wani wani ya saba masa sabawar waninsa a gare shi ya zama ya ruwaito hadisi kuma sai wani ya saba masa to nan za a shiga a kukkutsa a gano to wane ne mai gaskiya a cikinsu to nan za a gano wata illa boyayya tunda wannan ya ruwaito siƙa ne wannan ma siƙa ne amma kuma sun saba yana dole a san akwai wata illa to nan sai a shiga a kutsa a yi ta bincike a gano ina illan take sannan jim qara'inun qara'inu ukhra tanḍammu ila ma taqaddama fil faqratayn alif wa ba a samu wasu qara'in na daban wanda za a iya hada su da abin da ya gabata na fakara ta alif da ba mana a samu wasu ƙara'in wanda za ka iya haɗa su da waɗancan abin nan guda biyu al'amura guda biyu wanda da su ake dogara wajen ga binciko illolin hadisi hazihi al'umur to wa'annan al'amuran tunabbihu al'arifa bi hazal fan suna faɗakar da masani game da wannan fanni na ilimin hadisi على وهم وقع من راوي الحديث akan wani wahami da ya abku daga marwayacin hadisi suna taimakawa su gano wata illa imma bi kashfi irsalin fi hadisin rawahu masulan ko ta hanyar yayewa da gano irsali da ya faru a cikin wani hadisin da shi rawun ya rawaito shi mausul shi ya rawaito shi mausul isnadinsa ittasal isnaduhu awwaluhu menene awwalu awwalu has sahihu wa huwa muttasal isnaduhu ya kawo shi hadisi muttasilu sanad isnadin sa ya sadu amma sai ai bincike sai a gano irsali irin wannan na Sufyan bin Uyayna din nan na farko kenan aw waqfin fi hadisin rawahu marfu'a ko a gano waqafi cewa hadisi ne mawquf asa akan wani hadisi da ya rawaito shi marfu'i shi ya rawaito shi marfu'i zuwa ga annabi sai malamai su yi bincike saboda sun ga wani ya saba masa shi kuma ya rawaito shi mawqufi to ya ne mai gaskiya cikin su wannan ya ce mawqufi ne wannan kuma ya ce marfu'i ne ya zamu mu gane to sai a kutsa sai su gano a wannan ya rafa'a shi ne saboda wahami amma dai asalin sa mawquf ne to kai wannan illa ce ita ma da aka gano ta ta wannan dalilin saboda sabawa da aka samu tsakanin sa da wani au idkhali hadisin fi hadisin ko shigar da wani hadisi cikin wani hadisi a ga wannan ya saba ma wannan sai a shiga a yi bincike sai a shi wannan ashe wahami ya samu ya shigo ya shigar da wani hadisi ne cikin wani wannan shine ya kawo masa matsala aw ghairi zalika min al awham ko wani wannan na dangin abubuwa na wahami da suke faruwa bi haisu yaghlibu ala ala ala zannihi zalik ta yadda zai samu zai yi rinjayi akan zatansa wannan akan zatansa akan wannan zato nashi dama tun da ya ga wannan matsalar ya san akwai matsala tun da ya ga rawun nan ya kaɗe ta da ruwayan nan ko kuma ya ga rawun nan ga wani ya zo ya saba masa to ya san ba a rasa wata matsala ɓoyayya kaga ya to idan ya kutsa ya kutsa to sai ya binciko matsalar kaga sai ya samu mafi rinjayin zatansa daman abin da yake zato shine akwai wata illa to sai ya zama wannan zaton da yake ya tabbata fa ya hukumu bi adami sihhatil hadis to sai yi hukunci da rashin ingancin hadisi idan illar qadiha ce sai ya yi hukunci da rashin ingancin hadisi na bakwai ma huwa tariqu ila ma'rifatil mu'allal wace hanya ake bi a gano hadisi mu'allal me hanya na sanin hadisi mu'allal yace a tariqu ila ma'rifatihi hanyar da ake bi dan a gane shi huwa jam'u turuqil hadis shine tattaro duka hanyoyin hadisi duk wata hanya da hadisin ya zo mutum ya tattaro ta ya zo ta hanyar wani ta hanyar wani ta hanyar kaza wani ya ruwaya daga wani daga wani zuwa wannan hanyar ya bita wani duk hanyoyin hadisin in hadisin yana da hanya nawa duk ya tattaro su wan nazaru fi ikhtilafi ruwatihi da kuma nazari a cikin sabawar marwaitansa wannan rawun ya saba mu wannan wannan ya saba mu wannan sai yi nazari a cikin sabanin me yasa wannan ya saba me yasa wannan ya saba abin nan yayi nazari a cikin sabanin sannan wal mawazanatu wa mawazanatu wal mawazanatu baina dabtihim wa tiqa- wa- wa itqanihim sai ya kuma yi muwazana ya auna tsakanin hardansu da kiyayewarsu sai ya muwazana an gane ko wannan rawun ya fi wannan dabut wannan tamu dabut ne wannan khafifu dabut ne wannan ya fi wannan itqani kiyaye abubuwa wani ba a samun sa da wa- yawan wahami ko yawan gafala amma wani ana samun sa da wahami da gafala a wasu lokuta wani kaza wani kaza wani malaman hadisi da suka zo suka yabe shi sun am- sun ba shi kambe na yabo iri-iri wani da ya zo ya ce masa siƙa wani ya zo ya ce masa siƙatun siƙa wani da ya zo ya ce masa eh, wato kaza wani- wato akwai kalmomi na yabo da malaman hadisi malaman jarhuwar ta'adil suke amfani da su akan rawi to kowace kalma aka samu wani ya faɗa wanda wani bai faɗe ta ba sai ta ƙara masa matsayi an gane ko sai ta ƙara masa matsayi wani ya ce masa kaza wani ya ce masa kaza eh, wani ya ce masa kaza a ce masa hafiz a ce masa wani alama a ce masa siƙa ko siƙatun siƙa ko kaza ko kaza Mm. to irin waɗannan kalmomin da suke amfani da su su suke ƙara wa mutum daraja to sai ya zo sai ya lissafi wani ya a bakin malaman hadisi ya samu yabo shida wannan kuma hudu ya samu ya samu kalmar yabo guda biyar kala daban-daban wacce kowace tana ƙara masa daraja wannan kuma guda biyu ne ko uku ya samu ko kaza ko kaza wannan shine muwazana din da zai sai ya auna sai ya gane wannan yafi wannan shan yabo wannan yafi wannan itqani wannan yafi wannan kaza summa al-hukmu ala riwayatil ma'lula sannan ƙarshe sai yi hukunci akan ruwaya mai illa ta han- ta nan zai gano ashe ba aiki bane na yan yan kuci ku ba mu yan burabura sai manyan malamai kamar yadda malai ya faɗa a baya abu na takwas aina taqawul illa a ina illan take faruwa taqawu fil isnad illa takan faru a cikin isnadi wa huwa al aksar wanda shine abin da yafi yawan faruwa ka ta'lil bil waqf wal irsal kamar a illa ta hadisi da waqaf ya zama mawqufi ne ya rawaito shi marfu'i wal irsal ko ya zama mawsul wannan ah, ma- mursal ne amma ya rawaito shi mawsul kaga wannan a isnadi aka samu wannan shi shi yafi yawan faruwa sai ba wa taqaw fil matan illa tana abkuwa a cikin matani wa huwa al-aqallu wanda wannan shine yafi karancin faruwa mislu hadisi na fi qira'atil basmala fi salah misali kamar misalin hadisin kore karatun basmala a cikin sallah kaga wannan wata illa ce a matanin hadisi abu na tara na kusa da na karshe al-illatu fil isnadi taqdahu fil matani halil illa tambaya ce ko halil illatu fil isnadi taqdahu fil matan shin illa da aka samu a isnadin hadisin tana kawo matsala a matanin hadisin alif ya ce kad taqdahu fil matani ma qad hiya fil isnad takan iya kawo illa a matanin hadisin tare da kawo illa da take yi a isnadin yadda ta kawo illa a isnadi ya zama kuma illar ta shafi hadda matanin an gane wa zalika mislu ta'lili bil irsal kamar a samu ah, illa ta dalilin irsali a binciko a gano wannan hadisin mursal ne to kaga wannan ya shafi me ya shafi isnadin ne amma zai iya taba hadda matanin hadisi musamman idan waɗanda aka share din ba a gano su wane ne ba ko kuma an gano su kuma an gano ba amintattu ba ne ba na biyu waƙad taqdahu fil isnadi khassa wani lokacin kuma takan kawo matsala ga isnadin kadai banda matanin wa yakunu al matanu sahihan matanin sai ya zamo shi ya inganta mislu hadisi ya ala bin ubayd kamar hadisin ya ala wata illa da aka samu a cikin isnadi na hadisin ya ala bin ubayd an thauri da ya ruwaya daga sufyan thauri an amru bin dinar sai ya rawaito shi daga amru bin dinar an ibn umar marfu'an daga abla dan umar marfu'i wanda shine albayyan bil khiyar masu ciniki bi- guda biyu kowanne yana da zabi yace faqad wahima ya'la to ya'la sai ya samu wahami ala sufyan ath-thauri akan sufyan ath-thauri fi qawlihi a wajen fadar sa amr bin dinar yace sufyan ath-thauri ya rawaito shi daga amr bin dinar alhali ba amr bane inma huwa abdullahi bin dinar shi alhali shi abdullahi bin dinar ne kun gane ko sai ya canza wani rawi da wani wahami ne ya samu to fa hadha al-matanu sahihun to kaga wannan matani ingantaccen matani ne wannan illar a isnadi ba ta taɓa matanin wa in kana fil isnadi illatul ghalat duk da an samu illa ta kuskure a isnadin amma ba ta taɓa matanin لأن كلا من أمر وعبد الله بن دينار ثقة domin kowanne daga cikin marwaitan nan guda biyu amru bin dinar da abdullahi bin dinar kowanne siqa ne kowanne siqa ne fa ibdalu siqatin bi siqa la yadurru sihat al hadith la yadurru sihat al matan to musanya siqa da siqa baya cutar da matanin hadisi an gane isnadin kai yana da matsala wa in kana siyaqul isnadi khata duk da ya kasance siyakin isnadin akwai kuskure amma wannan kuskuren baya taba matanin mun fahimta to ana samun irin wannan ana samun irin wannan illa wadda za ta taba isnadin kadai banda mace ne ko kuma ta taba su duka biyu ina fata an gane na goma asharul musannafat fihi mafi shaharar littattafan da aka wallafa game da hadisi mu'allal alif na farko kitabul ilal ko kitabul ilal na ali ibn madini yana da littafi kitabul ilal sannan akwai ilalul hadis shine ba ilalul hadis shi kuma na ibn abi hajim ne littafi ne na ibn abi hajim sannan akwai al-ilalu wa ma'rifatur rijal العلل ومعرفة الرجال شكما لأحمد بن حنبل نا إمام نا أبن إمام أحمد بن حنبل سنا أقول العلل الكبير والعلل الصغير علل الكبير والعلل الصغير للترمذي نا إمام الترمذي علل العلل الصغير دين haɗe da turmizi in kana da turmizi yanzu yanzu can ƙarshe akwai ilalu sabir din suna haɗa shi wajen bugawa a ƙarshen littafin sai su haɗa da da al'ilalu sagir na imam turmizi amma ilalu kabir din shi littafi ne daban saboda yana da girma sai zama an yi shi littafi daban sannan akwai al'ilalu warida fil ahadisun nabawiyya al'ilalu warida fil ahadisun nabawiyya na imam daru kutni ya ce wa huwa ajma'uha wa ausa'uha to su ne shi ne ya fi tattaro wannan ilimin kuma ya fi faɗaɗawa littafi ne wajen mujalladi goma sha tara kuma wani malami da ya yi ruwayar almajiri da ya yi ruwayarsa daga daru kutuni ya ce da ka daru kutuni ya karanta masa shi mujalladi goma sha tara da ka ya karanta shi yana kwafa yana kwafawa da ka ya karanta masa shi yana yana yana rubuta amma mutum ne wanda Allah ya bashi shi daru kutuni wanda Allah ya bashi har da wadda ba irin ta mutane ba hasa akwai irin wannan yan baiwa din su wannan yanzu an daina samu irin su ko akwai ana samu ko irin yan baiwa din masu masu masu kwanya to haka yake shi shi shi daru kutuni saboda wata baiwa da Allah ya bashi sai ya zo majalisin malami daukar ilimin hadisi sannan kuma sai ya zo da tawajiya da wani littafi yana kwafi kai can kana ba da hadisai shi kuma nan yana yana wani aikinsa kuma yana jin hadisan da kake ta yana riƙe a wani malami ya ce kai ban ban gane ba ya kana ka ɗauka karatu kuma ka shagaltu da wani aiki daban ya ce ai din na rike hadisanka ya ce hadisi na ya ce hadisi na wani ka faɗi hadisi go ashirin da kaza ya ce karanto min su ya karanto su da isnadin su da komai zan farko har ƙarshe kuma yana ta rubutun shi yana ta rubuta ni ya karanto min hadisan hatta ɗaliban da kowa ya haka ba su iya mai ba su iya maimaita su sai dai rubutawa suke amma shi yana rubutun shi daban amma kuma da yake maimaita min su ya maimaito su duka da isnadin su da komai a lokaci guda kamar mutane ne wanda Allah ya ba su ya ba su ya ba su kwanya ya ba su ilimi sosai ya ba wani wani wani wani wani malami wani ya zo ya ba shi wata kyauta wani ɗalibi sai ce to kai ma bari in baka kyauta sai ya ba shi hadisin gani wani hadisi ne ya ba shi ya ba shi hadisin namunta wannan hadisin wani hadisi ne ya ba shi shi kuma sai ba shi hanyoyi goma sha takwas da hanyoyi da hadisin ya zo hadisi ne guda ɗaya amma sai ba shi ya zo ta hanya kaza ya zo ta hanya kaza ya zo hanya goma sha takwas kai tsaye ya ce wannan ita ce kyauta a gare ka a ga ɗalibin ilimi ya samu wannan kyauta ba karamar kyauta ba ce wani hadisi ne namanta ko wani hadisi ne ta hanya goma sha takwas ya ba shi shi to shi yasa ya san ilalul hadis daman ka zo ka tattaro hadisan da wani shi yake ba mutum dama ya ce daga hanyoyin da ake bi a samu wannan ilimin shine mai jam'u turqil hadis an gane ko to shi Allah ya ba su ya ba su wannan to wannan littafi nashi littafi ne wanda yake mai girma shi yasa ma ne cewa huwa ajma'uha wa awsa'uha to mu tsaya daga nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله السلام